نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اكثر الحديث كتاب الله واحسن الحديث هدي محمد وشر الامور محدثاتها وان كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار السلام عليكم ورحمه الله وبركاته yau wanda ya zai da sha tara da wata barba kura da ta fata da ta fata da ba ko ba da ko ba ba wanda muna karatun ba da ya ci gaba ba na ba ba ba ba Osman Ruwan Filibokin shekaru mutane da aljanu da kuma tabbas sunoni na gaban halitta don Allah ta kalla da halittar sallama. Idan ba su dama suna aikin karatu a masanin da ke magana a kan wajen sunoni da siyayya da kafirai da kuma wajen sunoni da siyayya da musulmi. Wannan fasali ne wanda yake babba shi ya sa suka gaya musu dogon sharhi a kai mun sharhi dangane da matsala ta nuna soyayya da ainihin wasu bangare da wata su nuna musu ainihin wasu soyayya. To, muka fara bayani dangane da kuma soyayya da ainihin wasu bangare da kuma nuna musu ainihin soyayya ma'ana da bangaren nuna wasu bangare soyayya. To, muka shirya haram ne ka tura ɗan uwanka mu nemi soyayya kamar yadda yake wa da suka nuna musu soyayya. To, sai muka ce soyayya ɗan uwa sai ta kasu gaban kashi goma. Kai hijira suna kasar musulmi wannan yana suka tana son musulmi. Sannan kuma ka taimaki musulmi ka aiki haka ba da san ba dukiyar ba da hankal ba a duk abin da musulmi suke bukata wajen addinin su da kuma rayuwar su da duniya. wannan a wannan kuma da wani fassara dalilin kuma aka haka shi ne maganar Allah da shi ya wasu sun san sabu ko su dini ba a da shi ne kasuru kun ba a da sabu bai da bai da ku ba bai da ku ba duk waɗanda musulmi ɗan uwan fuska ne musu kafin wurin yaki ana yaki a Bosnia ana yaki a Somalia ana yaki a Algeria wajibi ne su taimake su sai dai in suna faɗa da su kafiran ba akwai amanar zaman lafiya tsakanin su da su to ba su ba su ba su wannan tsakanin amma matuƙar ana faɗa tsakanin musulmi da kafirai to shi kenan abin da ake buƙata don musulmi wajibi ne su taimake su kuntum suna taimaka su ƙarfin su da dukiyar su amma kun ga yawa duk kasashen da suka san cewa kasashe su ne jigo na musulmi irin su kasashe wannan na muka da amurka wannan na muka da rasha shi ke nan duk waɗanda wani bala'i ya fasa wa wani musulmi na wata kasa kana ji kana ganin ana cikin ɗan uwan ka musulmi sai dai ka ba mu musulman tsoka ainihin sauri ta ƙarƙashin kasa wani wanda ne ka ba su gani a wata musulmi a yanzu ba za su gani rasha za su gani faransa za su gani ko kuma ba su gani shi ke nan ba lalata Allah wa wannan gurbin da kwana sai aka rubuta ba a gaba kuma shi ne ainihin abba'atun wa amatun wa kudurin musulmi wannan da cikin da bayan sun zama nuna soyayya ga musulmi duk ba a da wannan gaba ne sau na su nuna faruwarsa duk ba a da abubuwan da ke soka ko ba su nuna su nuna don su soka duk ba a da wani musulmi duk ba a da ko kuna da su ko dole su kuna da su ko kuna da su ko kuna da su ko kuna da su Allah ku wannan barka kuma ba ya suna yadda musulmi suke wata soyayya da ƙauna da ɗaukar da yake kamar su ne bayan mara suka fi yana musulmi. Mu sa su tabbatar da su dukkan wani cikin kowa kowa musulmi. Ina ba ta sa sun ga ba kuma karatu. To shi ke nan sai ina kuma karatu ina kuma duba. Ko ba sun ga ba kuma ya fi da wannan muna ganin ƙasar gare. Ya fi da kowa kowa ko ƙasar gare da wani inda su ko ko ba ba kuma su ba. Ko ba na su ba su ba. To haka ake ba ganin ƙasar gare su ba ba. فعن من نصف لهم ومحبة الخير لهم وعدم غشهم وخديعتهم sannan kuma abin da yake wajibi a kan ka kai dan uwa don ka nuna wa ainihin wato musulmi cewa kana ainihin son kana nuna wa mai Bang. Ang wala Nada. to daga sannan ba zai baka ba kai kuma sai ka ji ba sunan da ya fi daɗi akan harshen ka irin wannan har ma da izgilanci za ka rinka sai ka faɗi ka ce au ya haƙuri mala abubakar ina fata an gane to Allah ya ce kar ku rinka irin wannan ko kuma haka siddan ka dubi dan uwanka musulmi ka lakkaba mishi wani suna wanda yake shi bai san da wannan suna ba wannan duk Allah ya ce to kar ku rinka irin wannan munazaba bil alqabi ina fata an gane ce wannan dan shi'a ne wannan ya kawo rigima wannan a halin shi kan shi ba ruwan shi da waɗannan abubuwa da ake jinginawa gare shi to Allah ya ce kar a yi haka ina fata an gani Allah ya ce bi salismul fusuku ba'da imani Allah wata rai da suna na fasikanci bayan imani da can lokacin kuna club kuna gidan giya kuna gidan ba kuna wurin kun suna ka ba ku ba yanzu an yi imani to Allah ya ce Allah wata rai da suna suna na fasikai waɗanda suke ainihin bayan an yi imani ba su da wani amfani ko kuma ba kan ba kan tambun ba ya sa wa kanshi ransa ya sa wa kanshi mali ya sa wa kanshi wane ne shi kenan yanzu ya ba to haramun ne tafi gaba da ba ko ya muku wannan ina ba ba ba Allah ya ce wa man lam yakun fa ulai ka hum zalimun duk wanda bai tuba daga waɗannan abubuwa ya koma ga Allah ba wannan ya zama daga cikin azzalimi ya ayyuha alladhina amanu Allah ya ce ya kuma ne ne ko ko ko ne ne ko ko ko ma'ana ba الظن مطلق ولو كان قد مقصود ثم النظر المقصود هلا ولكنه قد بطنه اسمه لا بطن ولا بطن الكبرات وهب الكبرات أن يكون بالظن الظن مطلق مرفوع وعلامة رد بطن الظاهر عندنا حتى تبرع مطلق ها؟ معناه ضم وهذا الخبير مع كان السابق كان العلماء كانوا يقولوا السابق والسابق والسنه ya saba ma'ana fa Yeah. Allah ya shirye ta to shine in ya sai manzo Allah ma'ana duk sanda amma to a ga wannan yana da احترامه an gane ko wasu malamai ina fata to ashe ka eh ولا ين... manzo Allah saboda mai There's no, no, oh, kana, kare, to. Sa'an nan, sun kashi wani kuma ne What? Sim. Yuhu. Sudah? Thank you. ta da ba kuma yin tare duk abin da aka kuka da nasa kuma manzon Allah ta faɗa wa faɗa ba ya kan kuma ba ko sirrin da manzon Allah ta faɗa wa ta faɗa a gurin Allah ba kuma gurin ka ba nan da hakuri da kuwa na ka ka bawo amma dan ko da ka ko da kai kan sana ko ba ka san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yana nuna mana cewa ainihin akwai tufa ta gidan imani Allah ya kuwa ثم زوجات فهي تنقض الصومة كان منزل الله صلى الله عليه وسلم cikin mata manzon Allah ko wani kuwa shugaba wanda ta fi kora su falala da daraja ita ce Khadija ta Kubra bayan ta kuma sai Aisha as-Siddiqa bintu Siddiq mun fahimta ko don manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita Khadija manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ta fi duk wata mace gaba daya ta fi da daraja yace kuma na fi Allah ya mata wani gida a cikin gidan aljanna kankarar da zina da duk jauhar da wani kayan hannu Allah ya mata wannan na kaji gani duk duk wannan manya ne Aisha ko sai aka ce falalar Aisha ta ba da daraja Aisha da mata kamar yadda daraja su take da ɗan adam ne akan sauran abu to shi ne akan duk wanda aka kai aka komo wata ran duk rance na shi da sabon wata ran hanyar da sabon ya zo da zai yi ba sha'awa to a je gidan talaka a aro a sabon da su yi da zuwa kuka ma'ana bihi yuktabu dhikru jamil wa yuktabu kullaha to haka da rike da shi da a cikin ainihin mata ina fata an bani umma hatu kuma bihi ka so mata annabi waɗanda yake Allah da kansa yake iyayen su ne duk mumin ومعتر أن الجوار واحد الدريد تقول بسعى نتيجة من رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن حسين سيدنا علي فاطمة وقت نواب من كنا فاطمة ما تفرقت بك ولا نبات الإيمان يقوم الصلاة رب العالمين الطيب من وقت التكفير ما تركي وكما شاء وصحابته الكرام وكما صحابان النبي صلى الله عليه وسلم ما تكفير من درجة babban su shine abubakar sa'an nan umar sa'an nan abubakar sa'an nan ainihin usman sa'an nan aliyu sa'an nan ga sunan haka babban allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yi to ya fi ta ko rusulun al-khulafa ar-rashid musamman khulafa abubakar umar usman ali wa bakiyyu ashara da sauran waɗannan guda goma da sa'an allah ya zauna yake abubakar aljanna umar aljanna usman aljanna aliyu aljanna talha aljanna abdurrahman aljanna abu ubaida bin al-jarrah aljanna abu annabi ne ya fata su mutum goma ba ga mutum da kuma bai tafi shan ba sai duba da sai kai baka samu shi ba ba haka ko ba bai haka ko ran ka kuma kike cikin shi da ko har da ke ba kuma da ran da zai kawo shi to kai da baka sunan ka ba ba ba ta sunna aljanna ne ko kuma gobe ba ta ba ka wannan ha kuri da kai da ha ko wata da ke ne jira ta bar gidajen da ke ba ta cikin Allah ta taho Madina والأنصار وكما أنصار على فتح التبوة والتجارة والإيمان وكما يقول التجارة بعض إذا كنت وأنا كما ترد الإيمان وأحد بدر التقوى التقوى في البدر من يمن ينفع بدر النبي صلى الله عليه وسلم قبل بشرة أتبوا أنا في القومي ولكن يقول ورثوا من زمان والله لا بد أن يقع على بعض الشيء بعض الشيء كبار آه دوكما دوكما دوكما دوكما دوكما وعهد صاحب الرضوان وكما وقت السائلين صاحب الرضوان لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره الله لا يرجى وتنم مؤمنين فأنت تكي لك مبايعة فتشو وانت تشير كسوة وانت تبع أما شيء أبو تكي وانت تبع من كافرين كما يدنا من كافرين سكتي الله يجب يبايعونك وانت تكي مبايعة في أكيد مبايعة هكذا har yanzu ثم بقيت الصحابة سألنا ثورا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين الله تعالى وجابا وباعا ثم السابقون وجدنا تقوت سيد السابقين شيء من سعيد بن المسيب afdalus tabi'ina shine waisul qarn wajibi ne ka so su gaba daya wal qurunul mufaddala da kuma waɗannan waɗanda suka rayu a karnonin nan masu falala su ne karnin da annabi ya rayu da karnin da ke biye da shi da wanda ke biye da shi wa salafu hadhihi al umma wa a'immatiha ka so waɗanda suke magabata da limamai na wannan al'umma kal a'immatil arba'a kamar limamai guda hudu ka so imamu abu hanifa ka so imamu imamu malik ka so imamu shafi kamar imamu ahmad bin hanbal da sauran sunan bin sa'ad sa'ad auzani su imamu sauri dukkan su ga sunan su imam abdurrahman al-mahdi duk waɗannan gabo ba kiyayya tsakanin ka da ko ɗaya daga ciki karka ce kai maliki ne ba ka san shafi'iyya ba ka san imamu shafi wannan ne yana nuna mana ainihin cewa ba imani tare da kai don kawa ne ɗayan cikin muminai ta ce ba ka san shi wajibi ka so waɗannan ina fata an gane ya ce dalili akan haka saboda Allah ya ce wallafi na jahu min ba'dihim يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم مؤمنين waɗanda suka zo a baya bayan waɗancan sun gabata na farko to waɗanda suka zo daga baya sun ce cewa Allah kai mana gafara da mu da ƴan uwanmu waɗanda suka riga mu zahira da imani duk wanda ya riga ka da imani ai ya riga ka bi annal fadla lil mutaqaddim ina fata an gani Allah kar ka sanya kiyayya da gaba da hasada a cikin zukatan mu dan game da waɗanda suke sun yi imani Allah kai mana gafara kai mana rahama Allah kai mai rahama ne kuma mai tausayi wannan shine dalili akan cewa wajibi ne ka so ƴan uwanka musulmi waɗanda suka gabata ka kuma yi musu addu'a tun daga kan annabi sallallahu alaihi wasallama har zuwa ainihin waɗanda suka rasu a yau din nan wajibi ka ji kana son su ba abin da suka yi maka to shine sai aka je aka tambayi yahudu aka ce cikin addinin ku na yahudanci wa kuka fi da ki wa kuka fi so sai suka ce sun fi son annabi musa da shi da sahabban shi aka ji aka tambayi nasara kiristoci wa suka fito suka ce annabi isa da shi da hawariyu da shi da sahabbai shi aka tambayi shi'a a cikin musulunci kenan sai suka ce su ba wanda suka fi da ƙi sai sahabban annabi yace wa la yaqbadu sahaba wa salatu hadhihi al-umma min fi qalbihi iman man fi qalbihi iman duk wanda akwai imani a zuciyar shi to kar wato yana biyayya yana gaba da waɗannan sahabbai da kuma malamai waɗanda ko gaba na farko da tabi'ai da tabi'u tabi'ina da saura imam malik da sauran duk wanda ka ji baya kaunar waɗannan baya da imani ma'ana addinin musulunci yake son ya rusa na fata an gani Allah ya kuwa sirrin da ke tsayawa mutum ya san yana kyan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama yana kyan ainihin sa dan yana kyan su nan yana nan da annabi sallallahu alaihi wasallama da wata fara da cikin su da ta ta kuma ya mutu sallallahu duk sa'an da ka fara da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ma'ana duk sa'an da ka da karbo da su ana karban da waya su ta waɗanda shi a suka ko gwada ɗan sahabban su zama kafirai kan ba a kan gobe sai kwana da sannan da mutubat ma'amman sai an abubuwa waɗannan zaɓa to zai kama da kusurkan zaɓa sun zaɓi da kuma da zaɓa ko har da aminu da fatuna da alhassan da rubai ko su ba zaɓa nan dama shi ne Allah ce wa da ba'an sannahu su mahalin kawo kana nan kana sauraron ko ba sun sun warware kan gobe sun fi kankar shi to waɗannan guda hukumar da shi a suka yi gudu kar ku taɓa ɗaukar cewa sun fi kowa ilimin cikin su akwai a'a ma'ana riwayoyin su na kuma zafi yana zuwa su kaɗan ne waɗannan guda da suka yi sun fi kanci shi da zai kwana ɗan ba to sauran su kuma gashi ana ta yau da yawa wannan hayabu ko an yi da kuma cewa ya zama kun taɓa ganin wani kuma ba su wani ma'ana am ana to amma akwai guda ɗaya ya rubuta ina fata amma kaɗan cikin katinsu sallallahu alaihi wasallam haka kuma yace wa an yace cewa annabi wannan magana ta alƙali ya ce ma'ana ina fatan mun gane to fa mali haula in qaum kana abin abin kun kuka ba ina fata an gane da rana mutum ya ɗaura me aka ke kana faɗa da kafirai, kana faɗa da addinin musulunci ba, ba faɗa da faɗa da addinin musulunci ba, ba faɗa da karatun larabci, karatun addinin musulunci ba, karatun da faɗa shi ne karatun kafirai, rubutun da kana shi ne rubutun kafirai, ba a faɗa da faɗa da bai faɗa tsakanin da rubutun kafirai, me da kana da rana ta faɗa. والخوارج da kuma القسم na farko لا ina fata an gane to sai shi a ne kuma nan cewa duk abin da suke taɓa da fata dan suka ce bai ma'ana to al ye don ayatul kursi tana nan da wuri ku ba ta da abu Allah ya saka ba inda za ka bi cikin daurin alqur'ani ka ba Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa wa la akhir aba inda za ka bi to an mun fahimci wannan to mun fahimta kuma in suna don magana ne da su sun bayo suna fitowa a gaba sun da kuma tare da yin saba ba su ana mutuwa ba su ne ɗayan su kan kuwa su ne su ban ba a kan abin da ya fi wannan a cikin ruwa da ma'ani ya yi kuma a cikin shi kuma duk mutumin da su ba kuma wanda su ne na su ba da ma'ana su kan kawo su mutuwa da su ba su ne da wata a ƙidan su kenan ba haka sun zama kafirai bai halatta ka ciwon kan kuɗi daga cikin su ba وعملت تطبيقات كنت طلع وعملت تطبيقات كنت مطلع مطلعين ما تحبيني في نفس كده معنا دك ما انا تطبيقات كنت بطلع مطلع وكل كما تطبيقات وطورة مطلعين فرقا ما الكلام بالما تحبيني فرقا يصدق دون تطبيقات كنت تطبيقات دون Suma ɗan farkon ban kalle da hankalin su ne, ta kuɗi na fata ka zo ba ka ba, in na kwanta kofar kuma na tuka nan ba a masa wannan Allah ko da ta ce ba aure tsakanin da da su har abada ko sun bayan sun imani da Allah sun yi cewa ba ka fito su alqur'ani wannan ba ɗaya ne cikin addinin su kawai ɗaya ne cikin addinin su ku ɗauki da kai shi wanda wani malami a kan wani rubuta a shekara Ahmad Rajab daya yana bayanin tasirin shan kauraha a kan gwaji niyaj wannan za su faɗi cikin gaba sunan shi daya kuma shi ne azumi a aktivita da tanzini tarikat islam wannan mutum shi ne binciken shi kauraha cikin wuraren ko in kuka je gidan su sallama suke ta'adda kai na sun sani ne suka ba su ba da wannan sai zai san kara sau da haka sau da haka bannan da wasu da suka fi suka wallahi da fara sana bura kuma kowa ya san su da abubuwan da saboda shi ma yana cikin yara duk wanda ke bukata ya kawo sosai nan ba su ɗaukar kashi ya cikakken ba da daga cikin ba su jami'a da kuma shi da sauran da cikin ba da duk irin kafin da suka rubuta to babu sa'annan kuma ba su da ba ba kuma sun ba ko sun na mutum kuma an hausa da ba ba sa'annan kuma ba ba su da samun da wanda duk ba da su da kuke na da rika da haɗa su ba kuma kai ma sun san su ba su ba ma'ana ko da su ba su ba su ba su ne da ba su ba wannan ita ce a cikin duk ɗan su gane su ne ko a mutu ba su ba su da su ba na su aƙidar sai da ba Allah ne akwai shi ne yake to yace anan yace don manzan Bye. Thank an gane akwai sanarwa a saurara akwai akwai form na nda wanda yake za a raba wa jama'a waɗanda suka cika sharuɗan da ake so fi sabilillahi ba za a karɓi ko kwabo ba amma dole ne ya zama kula ne ya zama wanda duk zai zo karɓan form ɗin nan an yaba da addinin shi an yaba da ɗabi'un shi sa'an nan kuma ya zama ya gama secondary kuma ya ci credit biyar daga ciki dole ya zama akwai turanci don shi ne yaren kasar ban gane ko waɗannan su ne duk wanda yake bukata sai zo wurin balan kabiru ko wassalamu alaikum